الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sace kaddar haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na irshadu salik a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun shiga cikin kitabul juma'a mun karanta wani kaso daga cikin abin da malam ya shigo da su a cikin littafin wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan fadar malam da ya ce wa shuruɗu sihatiha na'am bismillahir rahmanir rahim wa shuruɗu sihatiha imamu wa masjidun wa khutbatun wa mawdi'u istiqanin wa jama'atun yumkinuhu al-matwaya bihi amma ghayri adadin mahsuri na'am Uh, malam zai yi bayani game da abin da ya shafi sharuɗa na ingancin juma'a wa shuruɗu sihatiha sharuɗa na ingancin sallar juma'a guda hudu ne na farko imamun limami wanda zai yi wa mutane limanci sallar juma'a ba a yin tasha da kanka ba za ka yi ta ba kai kadai kamar yadda ni ba zan yi ta ba ni kadai shi ma wancan ba zai yi ba shi kadai dole sai mun haɗu a ƙarƙashin limami guda mun haɗu a bayan limami guda ya yi mana limanci sannan kuma wa masjidun na biyu da masallaci gurin da zai zamanto an bayar da wannan sallah ta juma'a ya zamanto masallaci ne ba rumfar kasuwa ba ce ba shagona ba ne ba naka ba ne ba matattararmu ba ce inda muke zama mai hira masallaci ne wanda yake mai tattara jama'a ba irin yadda idan aka yi kiran sallar azuru ba kuna tare da abokinka a gidan shi ka ce mai sallar mu a nan watakila idan muka tafi masallaci ba za mu samu ba ita juma'a ba a yin ta haka nan wa khudubatun sannan kuma sharaɗi na gaba shine ana yin ta tare da khuduba sai bayan an yi khuduba wanda take guda biyu sannan kuma za a yi sallah din inda za a zo kawai cikin masallaci din ga limami ga masallaci amma kuma ba a yi khuduba ba aka yi wannan sallah raka'a biyu sallah bata inganta ba shine wa khudubatun da khuduba sai kuma wa mawdi'u istiqani da kuma gurin da za a yi juma'a din ya zamanto guri ne wanda yake na zama ba guri bane wanda yake na kaura akwai irin guraren da yaɗa zango ne ake a yi sati ɗaya kwana goma wata ɗaya kwana ashirin yau za ka zo ka huce ka ga mutane suna hada-hada a gurin amma sha hudun yau idan ka zo kai ka ce ka allam ya fiha kai ka ce dama ba wanda ya zauna a wannan gurin to a wannan gurin ba za a yi juma'a ba saboda ba guri ba ne wanda yake na zama na dindindin irin magari na fulani imma irin cimarani da sauransu wanda suka zo suka yada zango a wani guri to ba za su bude juma'a a wannan gurin ba sai dai su tafi gari mafi kusa zuwa gare su wanda yake da kwai juma'a su yi sallar juma'a a can wa jama'atun yumkinuhumul matsuwa bihi sai kuma sharaɗi na biyar shine wa jama'atun da kuma jama'a wanda yumkinuhumul matsuwa bihi wanda zama a wannan garin zai iya yiwuwa a gare su wato ta yanda 'yan garin za su iya wadatuwa da waɗansunsu komai wanda yake na haja ne na larura ne ba za ka rasa shi ba a wannan garin sai dai kuma abin da ya wuce haka nan irin misali akwai bangaren abin da ya shafi masu sai da abinci ba bukatar sai ka tafi wani guri akwai waɗanda suke zuwa mutum ɗaya mutum biyu da yake zuwa cikin birni ya je ya saro kaya zo ya kasa ya sayar akwai waɗanda suke kawa kayan miya akwai waɗanda suke harkar rubuce-rubuce akwai waɗanda suke harkar kaza akwai waɗanda suke harkar kaza akwai dai wato kowane ɓangare na larura to akwai waɗanda suke tsayawa da wannan muhimmiyar aikin to in sai ya zama to wannan jama'a ɗin wanda yumkinu humul matsuwa bihi zama a wannan gurin zai iya yiwuwa da su saboda mustaghnina an ghairihim sun wadatu daga waɗansunsu min ghairi adadin mahasurin ba tare da wani adadi wanda yake abin iyakancewa ba wato sallar juma'a tana inganta ne tare da jama'a to adadin wannan jama'a din da sallar juma'a take inganta da su ba adadi ba ne wanda yake abin iyakancewa a ce sai kaza idan suka yi ƙasa da kaza ba ta isuwa wannan akwai ikhtilaful ulama a wannan matsala din bangaren adadin jama'ar da sallar juma'a take kulluwa da su waɗansu suna ganin dole ya zamanto an samu mutum hudu limami ya zama na biyar amma ya zamanto mutum uku ne limami ne na hudu sallar juma ba za ta inganta ba idan aka yi waɗansu kuma suna ganin ta haura su haura da mutum hudu su kai kamar mutum goma sha biyu idan ya zamanto an samu mutum goma ba za a yi juma'a ba liman ba zai yi huduba ba saboda adadin mutanen da aka samu din dalili ne jiddan yan kaɗan ne kwarai ma wanda bai kamata a ce an isar da saƙon al'umma ba su a su kaɗai suna zaune mun gane da kyau to waɗansu suna ganin cewa sha biyu waɗansu kuma suna ganin cewa adadin sai ya kai mutum arba'in ala kulle halin dai a kowanne daga cikin malamai wato ijtihadi ne suka yi wajen fadar Allah ta'ala da yace wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan yanfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima wato wannan hadisin Jabir bin Abdullah wanda yana cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim wanda ya nuna lokacin da waɗansu ayarin matafiya suka zo su daga Sham suna ɗauke da kayan abinci suka kawo Madina lokacin da suka shigo ma'aiki alayhi salatu wassalamu yana yi wa jama'a khutuba a masallacinsa sai waɗanda suke zaune a masallaci suna sauraron huduba ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka ji labarin cewa ayari na matafiya waɗanda suke ɗauke da abinci sun shigo garin madina sai suka bazama suka tafi can wajen waɗanda suka zauna tare da ma'aiki suka saurari huduba ta ma'aiki a wannan lokacin ba su fice killige ba wanda a ciki akwai abubakar akwai umar akwai waɗansu daga cikin sahabbai nashi to waɗansu suka ce mutum goma sha biyu ne kenan inda a ce ƙasa da sha biyu ne sallar juma ba ta inganta ba to amma da alakulli hali wanda ijtihadi ne wanda iyakar a ce adadi wanda yake na ƙasa sai ta samu sannan kuma da juma wannan a shi ya sa malam ya ce min ghairi adadin mahsurin ba tare da an iyakance saboda wani adadi wanda yake abin iyakancewa amma wato wajen abin da ya shafi sai gari ya kai kaman kaza sannan za a bude juma'a wannan shi ma ba tare da yakance ba in dai jama'a din sun zamanto ta taqarra bihim qaryatun mustaghnina an ghairihim shikenan za su iya za su iya za iya bude masallaci kamar yadda mai ishmawi da kuma mai mukhtasar wato suka yi bayani akai na'am
wala ha'adanani الأولى على المنبر والأخرى بين يدي الإمام الأولى نعم الأولى على ال- نعم، على المنارة نعم.
والأخرى بين يدي الإمام إذا جلس على المنبر فإذا فرغوا أكذا في الخطبة shikenan walaha azanan sallar juma'a tana da kwai kiran sallah guda biyu ana mata kiran sallah ne guda biyu al'ula alal manara kiran sallah na farko ana yin sa ne akan asumiya wato a wancan lokaci a irin abin da ya shafi kayayyaki na wayewa na ci gaba irin su amsa kowa lasabika da sauransu a wannan lokacin babu su idan lada ne zai yi kiran sallah iya muryar shi iya karajin shi iya inda sautin shi zai kai shine yasa ake so ya zama to mai babbar murya ne don haka idan ya hau saman asumiya a wannan lokacin idan ya yi kira to kugin nashi muryar tashi wannan za ta isa gurare mai yawa to da haka kiran sallah na farko wanda ake yin sa shine ana yin sa akan asumiya mun gane da kyau to wanda wannan kiran sallah a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu shi haka a zamanin abubakar babu shi haka a zamanin umar dan khattab babu shi kamar yadda as-sa'ib ibn yazid yanda yake cikin sayahu al-bukhari ya tabbatar da haka cewa kiran sallah na farko wanda ya shigo da shi shine Usman ibn Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi a lokacin sa mutane sun yawa a Madina ta yanda idan aka ce kiran sallah ɗaya ne za a yi shi to abin zai zamanto waɗansu sallar juma'a za ta kubuce musu sai ya ga akwai yiwuwar a kawo kiran sallah na biyu wanda shi zai zamanto shine na farko kenan wanda ana yin shi ne da zarar lokaci ya shiga ana yin shi a nan azzaura nan kasuwa ta madina nan ladan yake zuwa ya tsaya yi kiran sallah don ya sanar da su cewa ho yanzu lokacin sallah ya kusanto wanda yake hada-hada ta kasuwanci ya daidaita ya rufe shago ya koma ya je shirya ya dawo masallaci wanda yake kaza ya je kaza wanda yake kaza ya je kaza ya shirya a dawo masallaci wanda shine abin da Usman Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya zo da shi mun gane da kyau a zamanin ma'aiki da zamanin abubakar da zamanin umar waɗannan dukkanin su kiran sallah guda ɗaya ake yi to amma a zamanin usman ɗan affan shine aka yi kiran sallah guda biyu to wannan na farko ɗin ana yin sa ne alal manara a sama asumiya wal ukhra bayna yaday al imam kiran sallan na biyu kuma ana yin shi ne a gaban limami idza jalasa alal minbar idan limami ya zauna akan minbari wato idan limami ya zauna akan mimbari kenan sai ladan ya tashi ya yi kiran sallah na cewa limami ya iso kuma duk wani mai wanda yake cikin masallaci yana yana yana na filifili to sai ya takaita saboda yanzu kuma lokacin sauraron huduba ne daga bakin limami an gane fa idza faragu akhadha fil khutbah idan ladannai suka gama kiran sallah a hada filo huduba sai limami ya fara huduba sai ya shiga ya fara huduba a hada bi ma'ana shari'a shari'a filo hudubati sai ya fara huduba saboda a hada tana daga cikin afa'alu shuru ayyuka waɗanda suke nuni akan fara abu a hada ma'ana shari'a gane ku wa mithlu kada fil asahi karaba wa tarku amma adhi shuru'i wajaba كأن شاء السائق يحدو وطفق كذا أخذت وجعلت وعلق كما عند مالك فدا كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشك آه كما عند فدا تكين أفعال المقاربة مغاني نعم فإذا فرغوا أخذ في الخطبة إذا سك جمع كلا صلى لا دنيه to sai su fara sai wato limami ya fara khutba a ibnu rushd yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza zalati shamsu kharaja wa raqiya al-minbar ma yace sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan rana ta karkata daga tsakiyar sama yana fitowa daga cikin gidansa sai ya hau minbari fa idza ra'ahu al-mu'adhdhinun idan ladannai suka ganshi wa kanu thalathatan sun kasance su guda uku ne dama qamu sai su tashi fa'azzanu wahidan ba'da wahidan sai su yi kiran sallah daya na bin daya daya na bin daya bayan daya ya gama nabi yayi bayan nabi ya gama na uku yayi thumma talahu ala zalika abubakar thumma umar walamma kathura nasu zada usmanu azanan bizawra na'am
ومن أدرك منها ركعة فقد أدركها فإن أدرك دونها فلا ظهرا وحل بني على إمامه قولان
ومن أدرك منها ركعة dukkan wanda ya riski raka'a guda ɗaya tal ha daga cikin raka'o'i guda biyu na sallar juma'a faƙad adrakaha haƙiƙa ya riski sallar juma'a wanda ya zo shi ya tarar da limami cewa hali ya gama raka'a ta farko yana cikin raka'a ta biyu to idan ya sallaci wannan raka'a ta biyu tare da limami bayan limami ya gama bisa zance mafi inganci zai tashi ne ya kawo raka'a guda ɗaya sallar juma'a shi ta yi gane da kyau kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi man adraka min as-salati raka'atan faqad adraka as-salata dukkan wanda ya riski raka'a guda ɗaya tal daga cikin raka'o'i na sallah to hakika ya riski wannan sallah din wato za a saka mai daga cikin waɗanda suka samu ladan jam'i na wannan sallah din ya samu jam'i na wannan sallah din sannan kuma sallar juma'a tana ɗaya daga cikin as-salatu wanda ma yake ya faɗa mana adraka minas salati tana daga cikin su to da haka ita ma sallar juma'a idan mutum ya riski raka guda ɗaya tare da limami to bayan ya sallame zai tashi ya kawo raka ɗaya ne kuma raka ɗayan nan zai kawo ta tare da bayyana karatu irin yadda limami ya bayyana ya bayyana karatun fatiha da sura ba zai yi sha asirce ba ba kamar yadda waɗansu daga cikin malamai ba wato suke ganin cewa za ka yi raka'a guda uku ne za ka ƙaro raka'a uku ne kuma ba kamar yadda waɗansu suke ganin cewa ba wato idan ka tashi za ka ƙaro ta za ka yi raka'a ɗaya ne za ka yi za ka asirce karatu ne za ka yi shi kamar yadda limami ya yi na'am fa'in adraka duna ha salla zuhuran idan ya riski ƙasa da raka'a guda ɗaya na zamanto shi da ya zo shi har ma ya dago daga ruku'un raka'a ta ƙarshe ne limami ya dago daga ruku'un raka'a ta ƙarshe to da wannan lokacin salla zuhuran sai ya sallaci az-zuhur az-zuhur zai yi ba zai yi ta la'asar ba ba zai yi ta juma'a ba ban gane da kyau to anan shi ma zance mafi inganci idan mutum ya zo shi masallacin juma'a har limami ya dago kanshi daga ruku'u na raka'a ta ƙarshe to ba limami ya sallame a zuhur zai salla zai raka a hudu zai magana da kyau ba kamar yadda waɗansu suke ganin cewa in dai har kayan niyyar shiga juma'a ba inna mal amalu bin niyyat kayan niyyar juma'a juma'a ita kuma raka a biyu ake kuma kayan niyyar yin koyi da limami matukar dai ka samu wani kaso na sallah tare da limami bayan ya sallame za ka ramu adadin da yake kanka ne kawai raka a biyu yayi raka a biyu za ka ramu to ala kulle halin sabani na na malamai amma dai zance mafi inganci idan raka'o'in nan guda biyu suka kubce maka to yanzu za ka zo ka ne da sallar azuhur ba za ka zo da sallar juma'a ba mun gane da kyau na'am wa hal yabni ala ihramihi qawlani to shin zai ci gaba zai yi gini ne akan harama da yayi kabbara ta harama da yayi ta shiga sallar juma'a tare da limami ko ku a'a wargaje ta zai yi sallamewa zai yi ya tashi ya sake ta da ya kama yi wata kabbara ta harama da niyyar sallar azuhur ƙaulani an yi maganganu guda biyu amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wato ya yi sallarsa shi kadai ya fita daga cikin sallar ya fi sama da wato ya ya ci gaba da wannan din al-ikhtiyar shine an yabda bi takbiratin ukhra lil ihram idza salla dhuhur arba'an idan abin da yafi a wajen mutumin da ya zama to ya zo shi bai riski sallar juma'a tare da limami ba to ba limami ya sallame to shi ma sallame sai ya fara wata ya tada wata ya kama da wata kabbara ta harama ya sallar azhur raka hudu amma dai ala kulli hali idan bai yi ba ma ya tabbata akan kabbarar fatarama da ya ta farko ya isar mishi to yanzu ana magana akan al-afdal wa hal al-afdal an yabni ala ihramihi am la maulani ana an yabni ala ihramihi aw yabtadi'a maulani an yi maganganu guda biyu wadan suna ganin wancan wadan suna ganin wannan to ala kulli halin duk wanda mutun yayi a ciki yana da kai magabata akai fala yu'abu alaihi ba za a aibinta shi ba ba wani abin da mutum zai aikata a cikin waɗannan huskokin guda biyu a ce ba shi da magabaci na'am ومن صلى الظهر لوقت يدرك منها ركعة فهي باطلة ومن لا تلزمه تنو عن ظهره وتاركها بغير أذر لا يصلي الظهر جماعة نعم ومن صلى الظهر لوقت يدرك منها ركعة dukkan wanda ya sallaci sallar az-zuhur a lokacin da yudriku minha raka'atan idan yace zai tafi juma'a zai iya samun raka'a tare da limami zai iya riskar raka'a guda tare da limami fa hiya batilatun wannan sallar azur din tashi bacacciya ce wato mutumin da sallar juma'a ta waje ba a kan shi yana kwance a gidan shi da ya leka misali ana ta da ikamar sallar juma'a karfe 1 da rabi daidai sannan kuma limami din yana karanta zai iya ɗaukar minti goma cikin sallar juma'a din a raka ta farko minti biyar raka ta biyu minti biyar shi kenan da shi kuma sai ya tashi karfe ɗaya da rabi saura minti shida ya tafi alwala ya gama saura minti biyu da rabi ta yi ya ce to yanzu daga nan kan ya tafi juma'a zai iya ɗauka minti biyar ko minti shida yanzu zuwa da rabi da minti hudu zai iya isa masallacin juma'a kenan idan ya tafi yanzu raka ta farko ta kuce mishi sai raka ta biyu yana da yakinin haka da gidansa idan zai tafi masallacin juma'a a kafa baya wuce minti biyar minti shida shi kuma yanzu ya leka ya ga karfe ɗaya da rabi saura minti biyu to yanzu a wannan lokacin kawai sai ya to kawai bari ya sallar shi ta azhur a gida ya yi sallar shi ta azhur a gida to idan ya wannan sallah ta azhur din sallar shi bacacciya ce mun gane da kyau mutumin da sallar juma'a ta waje ba akan shi ake magana akai ba wanda sallar juma'a ba ta waje ba akan shi ba wanda zuwa juma'a bai zama ba wajibi akan shi shi idan ya tafi ta sauke mai azuhur idan ya ce azuhur zai yi kuma ba laifi a kan shi wanda ana magana akan baligi musulmi mai hankali mazaunin gida lafiyayye sannan kuma ba mai jiyar wani ba da sauransu kamar da muka faɗa dai a farko so shi ake magana a kai to idan ya zama ya tafi juma a wannan lokacin ya yi sallar azuhur a wannan lokacin sallar shi batacciya ce mun gane da kyau na'am wa man la talzamuhu tanubu an zuhurihi kuma dukkan wanda sallar juma'a bata kama shi ba wanda sallar juma'a bata zamanto wajibi a kansa ba irin misali bawa irin mace irin yarinya karama wanda bata balaga ba kuma irin mata dai gabaki ɗayan su irin yaro ɗan karami wanda bai balaga ba irin ɗan bulaguro wannan dukkaninsu sallar juma'a bata waje ba a kansu to shikenan kuma sai suka tafi suka yi sallar juma'a tanubu an zuhurihi ta zame musu kambacin sallar azhur dinsa duk wanda sallar juma'a bata kama shi ba bata zama wajibi akan shi ba shikenan sai ya ce to zai tafi juma'a idan ya tafi juma'a ta zama mai kambacin sallar azhur din shi shine ta zama to saratin yabata lahu an zuhurihi ta zama to kambaci gare shi game da sallar shi ta azhur ta doke mai azhur din shi kenan yanzu mun gane yawa wa tariku hadhi ghairi udhrin la yusalli adh-dhuhra jama'atan wanda ya bar sallar juma'a bai tafi ba masallaci na juma'a ba tare da wani udhri wanda yake gamshashe a cikin shari'a ba la yusalli adh-dhuhra jama'atan ba zai sallaci sallar azhur ba a jami'i wato abin da yake nufi anan saboda ya tabbatar maka da cewa dukkan wanda udhrinsa ya zamanto karbabbe ne a shari'a wanda ya zama to uzurin shi shari'a ce ta bashi wannan dama din misali mutanen da basu da lafiya almarda alladhina la yastati'una adh-dhahaba ila al-masjid wadanda basu da ikon tafiya masallaci a cikin likita suna zaune a cikin likita to su wannan yajuzu lahum an yusalliha jama'atan an yusalliya an yusallu zuhuran jama'atan ya halitta a gare su su sallaci a zuhur jami'i mun gane da kyau irin 'yan bulaguro wanda su wannan sallar juma'a ba ta zamanto wajibi a kansu ba su biyar ne ko su shida to su ma wani ya halitta a gare su su yi sallar su ta azuhur jami'i su yi raka a su guda biyu mun gane da kyau wanda ya kamar salatin da ke kere yanzu na'am sa'iya masu jiyoyi da masu laya sa'iya yin salar adawa yawwara waɗanda ba su da lafiya da masu jinya wanda kuma ba za su iya zuwa masallaci ba wannan dukkaninsu za su iya sallar azhur jam'i saboda uzurinsa uzurinsu makabuli ne a shari'a kamar yadda mai mukhtasar yake cewa wala yajma'u zuhura illa zu uzurin ba wanda yake halitta yayi jam'in azhur da shi da soban shi da waɗansu face dai ma'abocin uzuri to duk wanda ya zamanto shari'a ta amshi uzurinsa da hannu biyu ta ba shi damar ya zauna a gida irin misali ga wancan bashi ne ake binsa ta dalilin haka wanda yake bin shi bashi ya ce zai ɗaure shi ya ji labari shi kuma baya da kuɗin da zai biya shi to ya zamanto a unguwarsa akwai iri-irin shi kusan guda uku ko guda hudu babu laifi su haɗu su yi jami saboda wannan uzurinsu makabuli ne a shari'a ta musulunci mun gane na yawwa mun gane da kyau yawwa shine ya ce wa tariku ha bi ghairi udhrin amma dukkan wanda ya bar sallar juma'a ba tare da wani uzuri ba irin misali yana aiki a gidan shi ana mai gini shikenan kawai hada-hadar kayan gini da sauransu ya sa ya mamanta da sallar juma'a dab sai ya saura minti uku ma ya gani cewa shi ko yanzu gashi nan gajan-gajan ya bar sallar juma'a ba tare da wani uzuri wanda yake shar'antacce ba so wannan ba zai ce ba to ku gama ku daidaita mu bari mu tsaya mu sallar azhur kawai a ba za su yi jami'i ba saboda wannan udurin nasu ba uduri bane wanda yake maqbuli shar'an a shar'ance ba uduri bane wanda yake maqbuli an gane da kyau na'am
wa qudumul musafiri wal itqu wal bulughu wal ifaqatu li waqtin yudrikuha yujibu ityanuha na'am yujibu na'am yujibu ityanaha Masha Allah. Wa ƙudumul musafir, iso wa ɗan bulaguro garinsu daga garin da ya tafi bulaguro, ya dawo gida. Li wakatin yudiriku ha a lokacin da zai iya riskar sallar juma'a, to yujibu itiyana ha ya wajibta wa wannan ɗan bulaguro ɗin ya tafi wannan masallaci na juma'a. dan bulaguro ne a matsayin shi na dan bulaguro ya iso garin su ranar juma'a wajen karfe ɗaya karfe ɗaya a wannan lokacin iya ce zai yi wanka ya sa kayansa a jiki ya tafi juma'a zai iya samun ta yanzu wannan wajibi ne ya tafi masallacin juma'a ba zai ce ba ai yanzu nan ya iso garin nan a gaji yake sai ya huta da ba zai sallah a zuhur wajibi ne ya tafi mun gane da kyau wal'itik hakanan kuma inda bawa wanda mun ce yana daga cikin waɗanda sallar juma'a ba ta waje ba a kansu shi ne bawa abdun mamluk kamar yadda mazalar salama ya faɗa cikin hadithin tariq ibn shihab wanda yana cikin sunan na abi dawud to bawa sai ya samu yanci shugabansa ya ce ya yantar da shi ranar juma'a wajen karfe ɗaya da minci goma zai fita ya tafi juma'a ce kaiwa ne ya ne ni ya karatun na ka ce na kai izo 45 izo 45 ce mai kwarai ce ka gaskiyawa da kana da kokari ka je kayan yantar da kai an gane ko sai ya zama to ya yanta shi gwargwadon yadda idan zai shirya shi wannan bawa din wanda da bawa ne yanzu ya zama da in zai shirya ya gama zai tafi sallar juma'a kuma ya riske ta to yanzu wajibi ne akan shi ya tafi sallar juma'a tare da jama'a ba zai ce mustahabi ne ko sunna mun gane ko ma'ana wajaba alaihi an ya atiyaha ya zama wajibi ga wannan bawa din ya tafi sallar juma'a saboda yanzu ya zama irin kowa da kowa daga cikin yayaye ba bayi ba balagaggu masu hankali wal ifaqatu li waqtin yudrikuha sannan kuma inda mutumin da yake asume sai ya falka ko mutumin da yake mahaukaci ne sai ya dawo cikin hayyacin shi shine falkawa ya dawo cikin hayyacin shi ko mutumin da yake gwangwaje da kayan sha yana maye ya dawo cikin hayyacin shi ne wakatin yudriku ha gulgwada lokacin da zai iya riskar sallar juma'a idan ya tafi masallacin juma'a yujibu itiyana an dawo da wuta ne tiyoshi yujibu itiyana ha yana wajibta zai kewa juma'a wajibi ne ya tafi juma'a a wannan lokacin mun gane da kyau waɗannan guda walbulugu ko walbulugu haka kuma balaga inda mutum ya balaga yaro ne da sai ya tashi wajen sha biyu ta rana ya yi barci na rana ta yi sha biyu da rabi sai ya ga waddan shi a jiki ya ga lema ta ya yi mafalki yanzu ya fita daga cikin sahu na yara ya koma sahu na manya yanzu an samu alhaddul fasil bainahu wa bainas sagir wato iyakar da take rabewa tsakankanin shi da yaro yanzu ya gittata shine ya fita daga cikin sunan yara ya shiga cikin sahun manya to yanzu wajibi ne akan shi tafi yayi wanka ya tafi masallaci ya sallar juma'a tare da jama'a wannan ba wai mustahabbi bane kowanne daga cikin su yanzu ya zama to wajibi akan shi ba mustahabbi ba na'am ومن زالت ومن زالت عليه الشمس وهو يريد سفرا لزمته ولا يقام في مثل الجمعتان ووقتها كالزهور na'am ومن زالت عليه الشمس dukkan wanda rana ta karkata a gare shi rana ta karkata bai wa huwa yuridu safaran alhadi alhali kuma yana nufin yin bulaguro yayi niyyar zai tafi yayi bulaguro ranar juma'a sai rana ta karkata mai yana garinsu to yanzu lazimatu sallar juma'a ta kama shi ta zamanta wajibi a kai shi mun gane da kyau Hmm? wanda wa man zalati shamsu alaihi wanda rana ta karkata a gare shi wa huwa yuridu safaran alhali yana nufin bulaguro lazimatu sallar juma'a ta kama shi wato ya yi niyyar zai yi bulaguro ranar juma'a to kuma bis din da zai shiga zai shiga bis din da za ta zo daga difaci zai tafi in ma kwanni in ma maradi in ma wani gari daga cikin gari ruwa to sai ya zamanto rana ta karkata amma kuma bis bata iso ba to yanzu wajibi ne akan shi ya tafi sallar juma'a ba zai ce ba a yanzu shi matafi ne inda ila la'ana lam yashra fi safar bai fara bulaguro din ba yana nan a matsayin shi na mazaunin gida watakila zai iya yoma daga karshe ya wargaje tashi ya tashi ya ce ya fasa sai gobe zai tashi to dan haka wajaba alaihi an ya ati ha shine lazimatul jumu'a sallar juma'a ta kama shi ba zai ce ba zai ba sallar juma'a wala yuqamu fi misrin jum'atani wala yuqamu jum'atani ba a yin masallaci na juma'a guda biyu a cikin gari daya sai dai in larura ce ta buƙatar da yin masallacin guda biyu idan buƙata ce ta buƙatar da yin masallacin na juma'a guda biyu to wannan babu laifi amma idan ya zamanto ba buƙata ba ce ta buƙatar to zai ba a yi masallaci na juma'a guda biyu a gari guda ɗaya mun gane da kyau fa in fa'alu dhalika fassalatu salatu ahli al-masjid al-atiq idan ya zamanto a garin da yake ɗan kankane ne bai fi girman da masallaci na juma'a guda ɗaya zai wadatar da su ba sai aka tsiri masallaci na juma'a guda biyu to yin sallah samun ladan sallar juma'a yana tabbata ne ga wanda yi sallar juma'a a masallaci tsoho a masallacin da yake na farko ne a gari masallacin da aka bude shi na juma'a na farko amma idan ya zamanto illa an ya kuna misran aziman sai dai in ya zamanto garin birnin babba ne yanzu ya fi karfin a ce masallaci na juma'a guda ɗaya zai musu saboda ya zama unguwanni garin unguwa sama da kaza idan aka ce masallacin juma'a ne guda ɗaya akwai waɗanda tafiyar ma ta shuku alaihim su zo masallacin zai yi wahalta a gare su yanzu a wannan lokacin fa ya juzu bi qadari haja ya halitta a gina wani masallacin na juma'a gwalgwadon bukatar su masallaci biyu ne za a yi uku ne hudu ne biyar ne shida ne bakwai ne gwalgwadon dai bukatar al'umma din saboda yuridu lahu bikum yusra wala yuridu bikum usra amma dai al'asulu fil balad shine masallaci na juma'a zaman to guda ɗaya ne saboda akwai masallatai waɗanda ake ce da suna arrawatib na khamsu salawat wanda su wannan a kowace unguwa idan aka yi shi ba laifi duba da cewa dama wannan sau biyar za ku dinga haduwa da 'yan unguwarku a nan za a samu a ta'aruf to kuma bayansa masallaci na juma'a shi kuma zai zamanto babbar hikima ta cewa a zamanto guda ɗaya ne a gari saboda a cikinsa ne a wannan rana ce za ku haɗu da wanda sai a wannan ranar kuke haɗuwa da shi amma idan ya zamanto ta'addada ta'addadatil masajin masallatan sun yawaita kai a can ni a can shi a can kuma ya zamanto zai iya mu hada a masallacin guda daya kaga lokacin abin da ya shafi at-tazawur ziyara tsakankanin wani da wani ya zamanto yanzu dama abin da ake tunani shine a masallaci na juma'a za hadu to masallacin ya zamanto yanzu ba daya ba ba biyu ba zai iya kai sallah a wancan ne in yi a wancan mun gane da kyau wa waqtu haka zuhur lokacin sallar juma'a shine tamkar lokacin az-zuhr lokacin azuhur shine lokacin sallar juma'a ma'ana idza zalati shamsu lokacin sallar juma'a ya shiga daga wannan lokacin kuma sai ka auna ya karfe kaza za mu yi sallah za mu yi sallah karfe kaza saboda rana tana karkatawa karfe kaza mu kuma za mu ƙara minti kaza sai mu yi sallah akai kawai shikenan mun gane da kyau to wannan shine abin da malamai wato waɗansu daga cikin malamai suka tafi amma akwai waɗanda suke ganin cewa akwai bambanci tsakankanin lokacin azuhur da kuma lokacin juma'a saboda lokacin juma'a yana iya shiga kafin ma rana ta karkata daga tsakiyar sama mun gane da kyau kamar yadda waɗansu daga cikin hadisai na nasir bukhari suka tabbatar da haka wa bi hadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik